أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه شيء قبل كراتو أتكون لتافي تذكر أبرار بأهمية الاستغفار من kusa da shafi na ƙarshe wato shafi na talatin da hudu da yake cewa ƙalil hafiz bin rajab rahimahullah wal istighfaru min az-zunub huwa talabul maghfirati wal abdu ahwaju shay'in ilayhi لأنه يخطئ بالليل والنهار وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما وقال السبب الثاني للمغفرة الاستغفار ولو أزمت الذنوب وبلغت كثرة عنان السماء وهو سحاب والاستغفار تبلغ المغفرة والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار فتارة يأمر به كقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقوله أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وتارة يمده أهله كقوله والمستغفرين بالأسهار وقوله وبالأسهار هم يستغفرون وقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره كقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح وتارة يفرض الاستغفار ويرتب عليه المغفرة كما في حديث أنس وقد مضى فقد قيل إنه أريد به الاستغفار المقترن بالتوبة وقيل إن نصوص الاستغفار المفردة كلها كلها آه كلها مطلقة تقيد بما يذكر في آية آل عمران من عدم الإسرار فإن الله وعد فيها المغفرة لمن استغفره من ذنوبه ولم يسر على فعله وتهمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا القيد ومجرد قول القائل اللهم اغفر لي طلب منه للمغفرة ودعاء بها فيكون حكمه حكم سائر الدعاء فإن شاء الله أجابه وغفر لسائده لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسهار وأدبار الصلوات ثم قال وأما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب هو دعاء مجرد إن شاء أجاب إن شاء رده وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة وفي المسند من حديث بن عمر مرفوعا ويل للذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون قال وقول القائل أستغفر الله معناه أعلم مغفرته وهو كقوله اللهم اغفر لي فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإسرار كما مدح الله أهله ووعدهم بالمغفرة قال بعض العارفين من لم يكن ثمرة استغفاره تسهيه توبته فهو كاذب في استغفاره وقال بعضهم استغفارنا هذا يحتاج إلى الاستغفار كثير قال فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإسرار وهو حينئذ توبة النصوح وإن قال بلسانه أستغفر الله وغير مقلع بقلبه فهو داء لله بالمغفرة كما يقول اللهم اغفر لي وهو وهو حسن وقد يرجى له الإجابة وأما من قال توبة الكاذبين فمراده أنه ليس بتوبة كما يعتقده بعض الناس وهذا حق فإن التوبة لا تكون مع الإسرار ثم قال وبالجملة فدواء ذنوب الاستغفار فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار ومن كثر ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العد والإهساء فليستغفر الله مما علم الله فإن الله قد علم كل شيء وأحصاه كما قال سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا وأحصاه الله ونسوه وفي حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وفي هذا يقول بعضهم أستغفر الله مما يعلم الله إن الشقي لمن لا يرحم الله ما أحلم الله أمن لا يراقبه كل مسيء ولكن يحلم الله فاستغفر الله مما كان من زلل دوبا لمن كف عما يكره الله دوبا لمن حسنت فيه سريرته دوبا لمن ينتهي عما نهى الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين من زوجي الحمد لله Imam Hafiz Ibn Rajab yake ce Allah ya masa rahama yace istighfari shine neman gafara Allah ko bawa yana bukatuwa zuwa ga gafara Allah saboda kullum muna kuskure dare da rana kuma alqur'ani ya zo da neman tuba da gafara a tare wani lokaci ya umarni da su ya kwadaitar a kansu kuma yake cewa dalili na biyu akan neman gafara wato shine istighfari kudi yawan zunubin mutum ko da yawan zunubinsa ya tashi daga ƙasa ya cika sama to lalle in ya nemi gafara Allah inda ya nemi gafara ta gaske to Allah zai masa gafara kuma bambancin istighfari da tuba shine daya ana mutum yana neman Allah ya gafarta masa daya kuma Allah ya tsare shi daga sharrin zunubin da ya aikata yace alqur'ani cike yake da ambatan istighfari wani lokaci Allah madaukakin sarki umarni yake da shi kamar yadda yazo a cikin suratul baqara Allah ya ce ku nemi gafara Allah domin Allah mai gafara ne mai jin kai sana a cikin suratul hud Allah yake cewa kuma ku nemi gafara ubangiji ku sa'annan ku tuba zuwa gare shi a cikin ali imran Allah yake cewa wani lokaci yana yaban masu neman gafara sai ce kuma ina ina yabawa wato masu neman gafara da asuba sannan da a cikin suratul zariya Allah yake sannan da asuba suna neman gafara sannan a cikin suratul ali imran Allah yake da kuma waɗanda idan suka aikata alfasha ko suka zalunci kawunan sai su tuna Allah sai su nemi gafara Allah daga zunubansu kuma wace gafara zunubi in ba Allah ba wani lokaci Allah maɗaukacin sarki sai ambaci gafara wato zai yi gafara ga wanda ya nemi gafararsa kamar yadda yake cewa cikin suratul nisa wanda ya aiki mummuna ko ya zalunci kansa sa'annan ya nemi gafara Allah to zai samu Allah mai gafara ne mai jin kai yace da yawa alqur'ani yana yana hada neman gafara da tuba to duk lokacin da yazo a suka zo a hade sai zama neman gafara ma'anarsa a wannan lokaci shine mutum ya furta ta da bakinsa kuma tuba shine mutum ya bar zunubi wato shi yasa ake hada su ba zai yi na cewa Allah na tuba Allah na tuba kuma ina yin aikin ba kuma ina ci gaba a'a to sai a hada zai zama tuba din da neman gafara Allah wani lokaci kuma zaka ga neman gafara ya zo shi kadai to yana nufin duk inda ka gan shi kaɗai ma tare suke duk inda ka ga wancan ma ɗan uwan wancan ne yace kamar yadda ya zo a cikin hadisin Anas wanda ya gabata wato ana nufin duk inda ka ga tuba to akwai akwai istighfari tare da shi duk inda ka ga istighfari akwai tuba tare da shi hakan nan suke zuwa ɗaya yana wato wakiltan ɗaya duk inda ka ga istighfari da tuba to lalle mutum zai zama bai ci gaba da zannan zunubin da yake aikatawa saboda me wannan shine neman gafara na gaskiya mutum ba zai doge ba akan zunubi yana aikatawa haka nasoshin alkur'ani suka nuna to domin don haka faɗin mutum kawai yace Allah ka gafarta min wato yana neman gafara ne kamar addu'a ne sai ya zama hukuncinsa hukunci ne na sauran addu'o'i da yake in Allah ya so ya gafarta masa in bai so ba kuma shikenan da haka abinda ake so don ya zama cikakken tuba wanda Allah ya alkawari zai karba shine zama tuba da istighfari a tare idan mutum ya ce Allah ya gafarta min koda bai daina zunubin ba ya zama addu'a iya ci sa a lokacin an sa addu'a sai a amsa masa in ce bai samu ba kamar irin su asuba da kuma karshen salloli sannan yake cewa shi istighfari da harshe ba tare da barin zunubi ba zuciya ba ta yi nadama ba to wannan kawai addu'a ne idan Allah ya so sai ya amsa wa mutum in ya so kuma ya amsawa da haka dogewa akan zunubi yana hana amsa addu'a yana hana amsa istighfari idan mutum yayi wato saboda hadisin ibnu umar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bone ya tabbata ga waɗanda suke dogewa akan sabo halin sun sani sanan da faɗin masu faɗi yake ce da yake ce da yake cewa wato ka nemi gafara Allah ma'anarsa shine Allah ya maka gafara wato kamar mutum ya ce Allah ya min gafara to cikarsa shine mutum ya hada shi da rashin dogewa akan sabo kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yabi masu shi ya musu alƙawarin gafara ɗaya daga cikin maluman musulunci wasu daga cikin maluman musulunci suke cewa wanda duk bai samu wato ribar neman gafara ba wato na bai iga bai nemi gafara ta gaskiya ba wato bai hada neman gafararsa da barin sabo ba to ya zama mai neman gafarar ƙarya wasu daga cikin suke cewa istighfarin ma da muke wani lokaci yana bukatan wani istighfari na istighfarin da muke yi to shi ma yana bukatar istighfari saboda me idan mutum ya istighfari yana ta dokewa akan sabo to kaga bai zama istighfari ba kaga yana bukatan wani istighfari a kansa shine yake cewa abin da yafi shine mutum ya hada istighfarin sa da da rashin wato ci gaba da sabon Allah madaukakin sarki don ta zama tuba wanda ta ce ingantacciya mutum ya ce ina neman gafara Allah kuma ya daina sabon Allah wannan kuma yana sa Allah ya karbi gafarar mutum in mutum ya ce Allah ka gafarta mu to shikenan sai ya kyauta kuma ana sa ran Allah zai gafarta masa wanda ko suke cewa wato tuban makaryata yana nufin kawai sun ce astaghfirullah amma suna nufin za su sake wannan kuma magana ce ta gaskiya saboda ba a kiran tuba a ce an tuba kuma akwai istirak akwai ci gaba da dogewa akan sabo wato tuban muzuru ko shine ba haushe yake cewa tuban muzuru ya cinye dan tsako ɗaya ga ɗaya ya tsoye zai ci an jima na yanzu kuma yana cewa ya tuba eh sannan yake cewa daga ƙarshe maganin zunubi shine neman gafara Allah wanda duk zunubansa suka dame shi komai yawan su to sai nemi gafaran Allah wanda zunubansa suka yi yawa munana aikin su suka yi yawa har ma ya kasa lissafa su to shi Allah ya san yawan su dan haka sai ya nemi gafara Allah Allah madaukakin sarki ya san duk abin da ya aikata shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul mujadala yake cewa ranar da Allah zai tada su ya ba su labarin abin da suka aikata shi Allah ya kididdige su amma su sun manta ba kuma za ya zo hadisin shaddadi dan aus daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yake addu'a ke sai Allah ina roƙonka alherin abinda ka sani ina neman ka tsare ni daga sharrin abinda ka sani ina neman gafararka daga kan abin da ka sani saboda kai ne masanin abin boye yace akan wannan ne wani malami ya faɗi wasu baitoci yake cewa ina neman gafara kan gafara Allah kan abin da ya sani saboda Allah ba abin da bai sani ba shi kuma wanda yake shaki shine wanda Allah bai masa rahama ba wato Allah mai yana da haƙuri kuma yana kallon mu duk wanda yake saba Allah Allah yana da yana haƙuri da shi don haka kai bawa ka nemi gafaran Allah cikin kurakuranka madalla ga duk wanda wato ya ya bar abin da Allah madaukakin sarki baya so madalla da mutumin da ya jara zuciyarsa ta zama ta yi kyau madalla da mutumin da ya bar abin da Allah madaukakin sarki ya hana yace godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai jira da amincin Allah su tsara tabbata kan shugaban mu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa gabaki daya karshen abinda muke roƙon Allah muke faɗi shine godiya ta tabbata ga Allah ubangijin tarikai Allah ya saka masa da alheri mu Allah ya saka mana da alheri Allah ya amfanar da mu da abinda muka karanta Allah ya jika iyayen wannan malami dama abinda ya roƙa masa addu'a da ƙarshen littafin kenan Allah ya jikan iyayensa Allah ya jikan iyayen mu gabaki daya alhamdulillah rabbil alamin kaga ya daidai in Allah da ranar asabar sai mu soma wancan littattafan da muka siya insha Allah alaikum salam uku to bismillah ka san me yasa ba an sa wasu to ka dela ka zama dan uwan shi eh to gaskiya ne wato sallama ibada ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai gaya mana abinda idan muka yi ba wato za mu samu ƙaunar juna na a ciki sai ce mu yawaita sallama yawaita sallama ta kenan shi dan baya son mu ringa wa juna sallama akwai waɗanda bambancin fati ya sa ba sa amsa juna sallama bambancin kulob kulob kulob da suka shi shiga sai son in dai kai wa ɗan kulob ɗin mu bane shi kenan kai sallama sai mutum ya gamsa wannan ba musulunci ba idan mutum musulmi ne shugana ta kare hasali yin sallama ma sunna ce amma amsa ta wajibi ne duk wanda ya ma sallama wajibi ka amsa har ma sai ka amsa masa irin gwargwadon abin da ya ma ya ce ma assalamu alaikum wajibi akan ka shine ka ce wa alaikum assalam amma da zai ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah to wajibi akan ka sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah da zai ce ma assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh ya zama wajibi a kanka ka ce alaikum assalamu wa rahmatullahi wabarakatuh dole sai an cika da haka in dai wannan ne to mutane suna yin abin da suka ga dama ne kuma ba to sabon Allah ne yan uwa na sallama ba sa so sallama na kan a samu yana sa a samu nutsuwa da zamantakewa mai kyau tsakanin al'ummar musulmi da haka in ka ga kayi kayi mutum yaƙi sai ka rabu da shi Allah ya sani domin malama sun yi ta bayani mai tsawo cewa rabuwa da shi ma ya fi alheri saboda kana ɗora masa wani nauyi na zunubi kullum kullum kullum to wataƙila kuma baya ji ne baka san ko kurma ba ne misali akan samu wannan masu larura mutum bai sani ba shi yasa ba a saurin yanke hukunci na taɓa ba ku labarin wani mutum suna tsaye da wani wani ya zo cewa sai ya suka haka gaisa da hannu sai yake cewa kai rabu da shi ni yau shekara biyu ba na ma kula shi mutum na tamar sallama baya amsa ya ce ai kurma ne na nufin shi ya riga ya ɗauɗi ni har shekara biyu ya daina kula shi yana kullace da shi amma bai san kurma ba ne shi wannan kuma ya san kurma ne ya ce ai baya ji kaga shi kenan kaga da ba da haka ba har abada zai ta yi ya ta wahala na wahala zai ta yi da haka a ringa ɗan sauƙi-sauƙi ana ɗan bincikawa ana sassautowa ingannin ne ta sa a ɗan yi abu a bawa shi ɗan kunya ka gane na'am me ta biyu ka manta to na a ka ci haram ka ci haram in kana son ya zama halal kawai sai ka ce masa malam abin da daka da ka bani fa zan ƙara nawa riba a kai ya ce ba damuwa shi kenan ko nawa ka ƙara ko ninki ko ninki ɗari misali ya baka yake ka siya min dubu goma sai ka je ka siya dubu ɗari to sai ka ɗauki dubu casa'in sai ka ba shi goma kuma ka ci halal saboda da izininsa ne abinda musulunci ke nema izininsa eh ka gane da haka maganan ka yi shiru ka ci haram na na uku ai to ai ya ce ban kudi na sai ta ba shi eh kuma ya ce ya kyale ka shi kenan ka huta kalmar ridda shine mutum yana musulunci ya ya koya furta kalma ko wani ya yi wani aiki wanda duk wanda ya zama ba musulmi ba shine ridda na suna da yawa yanzu idan mutum ya ce ma bai yadda annabi manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam ai ka gane mutum ya ce bai yadda annabi manzan Allah ba ne kaga wani automatically ya zama arne shi ne ridda ko mutum ya ce shi ba yana ganin babu Allah Allah ya kiyaye kaga wannan ya zama kafiri ka gane ai ko mutum ya ce shi ba ba wani tashi kiyama da za a yi ko ya ce Qur'ani bai yadda da shi ba ga su nan suna da yawa ne ya tafi zai iya dawowa ba zai iya dawowa ai Allah ma baya sai ya tafi kenan yana sai ya dawo amma dai zai sharadi shi matsalar ridda shine duk aikin da mutum ya na alheri ya lalace eh Allah ya kiyaye na'am tana daga hannu o na ka daga hannu o ke da yayi alaikum salam sai wannan sai ya nemi tsarin Allah daga shedan shedan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce shedan yana shiga jikin mutum yana gudu a duk magudanan jini yana zuwa yana sama tunani wani lokaci na shirme har yana tambayan ka to an ce ma waye halicci bishiya waye sama waye har ya zo kan Allah ce to yana tambayan ka to waye halicci Allah eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sama wannan kace amantu billah kai watsi da shi wannan babu komai wato baka yarda da duk wannan abin da yake ga ba Allah ya tsare shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana ta roƙon Allah cewa Allah ya mai tabbatar da zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka ka saboda shi harkar musuluncin nan kawai sai dai Allah ya wa mutum rahama eh shi Allah ne yake zaben wanda ya ga dama ya bar da shi a ya zama musulmi ya ba shi karfi ya yi imani idan ba haka ba ai akwai abubuwa da yawa wanda sai ka ga mutum ya tafi ya wuce Allah ya kiyaye na'am na'am na'am eh ƙwarar da gaske kawai ka huta duk lokacin da ka ɗauka ko kuma ka ce da zai ringa zuwa ina ɗaukan kaya ina ƙara nawa ya ce ma shi kenan kaga an gama ka dinga ɗauka kenan amma maganar mutum ya sai da kayan wani ya kara wani abu bai sani ba in haka ya ci haram saboda ba mulkin ka bane ba kayan ka bane ka'idan shari'ar musulunci ne dole sai ka sanar da mutum in ya baka dama kuma Allah duk abin da ya baka ya zama naka a'a musulunci bai san bai sani ya mai sani ba kai mai hana ka ce masa kawai in kana neman ba ana neman izini na gaba ba a ce ma wani kullum zan ringa zuwa ina daukan kaya ka ina tsara nawa sai ce ba komai kaga ba a sa iyaka ba kullum ka dauka sai ka kara da abu mai sauki eh an ci haram eh shi harkan kwangila ai sai a hankali eh sai mutum ya yi da gaske ya yi kokari ya dan kwatanta saboda system ɗin kwangila na najeriya da ma na wasu wurare a duniya daman can an gina shi akan bulo ɗin toka ne an gane ba shirin ba gaskiya ake shiryawa musallan kwangilan najeriya daman kawai sanannen abu ne ƙarya da ha'inci da yaudara da zamba duk suna ciki wanda ya aiki a fito stokifa a ministries shi za ka tambaya ma wannan bayani akwai takardu da ake zuwa ya ciccika cewa an kawo kaya na an yi aiki da su a ministry alhalin ba a kawo ba na sunan shi ya sa rubi ko to to ka gani zai cika ya sa hannu akan in takardu ne an zo da su an yi aiki da su an kashe su dan kwangila ya kawo ya yi kawo an karba duk ƙarya ne amma akwai rabon shi da za a ba shi na haram da zai ci da haram da za a ba darakta na da haram da za a ba didi da haram da za a ba edi da haram da za a ba su toki ba duk haram ne kuma kowa sai ya kawo shi da tashin kyama manzartar sai aiki ne mai kyau inda an yi shi in an yi shi yadda ya dace wani aiki ne da ba za ka iya ba ka sa a yi ma ba kamar misali na da ma'aikata na ce ina son wani ya zo ya ɗau hotunan su yi ko ya tsara mun su ko ba shi ne consultancy ba ya tsara mun aiki dai na shi na ba shi aikin ya zo ya irga mun yawan ma'aikata na harkon giya or facilitation kamar yaya ban ji ba na ga dauka na ta dariya ba eh ka zama musu jagora ba laifi yanzu ka ce na je na samu aiki za mu raba riba ko ba shi ba a'a ba zai an gashi nan na na'am ga ciyaman na ga masu gine cabin yawon ga shi na su gine cabin to aiki mai kai kai wai aiki mai kai eh wai na ce kai aiki ne kai ba wani aiki da kai na? ok kai ta bi musu takardu ka je a sa hannu a nan ka je ai wani aiki ne wani idan har mutum ya yi da gaske cewa zan ma hidima za ka biya ne ba laifi na? eh to kaji ko inda yi matsalar take kenan a wajen wajen akwai cin hanci kuma ko babu kaji matsalar inda take to lalle an zo wajen shi ne a yi rashawa eh cin hanci kenan mai majina ma ya za akwai ba akwai hanci mai majina wato wannan harkar duk wanda ya santa ya san sai dai Allah ya mana gafara ina nuhu kwababbiyar haska ce wallahi ba ta saba wa dokokin musulunci da yawa kuma haka ake yi kowa masu yi sai dai a yi shiru dai a lallaba amma haka ake yi in ko baka haka ba ma ba za a yi ba na ina nufin in ka je nema galibi in baka cire kuɗi ka ba su ba ba za a yi ba ba za su yi ba kamar ne aiki ne a offices in kana neman wani abu daga matan da da waye dai sai ka dinga ganin su na kana ba su cin hanci wannan cin hanci zai sa su wani aikinsa ne kaga haram yake ci don aikinsa ya kamata yi ba sai an ba shi kokobo ba tunda gwamnati ta ɗauki shi na don ya yi wannan aiki ya kai a sa hannu ko don ya sa hannu amma sai an zauna ma an yi lissafi da haka wannan bai kowa ya san haram ne masu ci masu san haram ne eh eto me yake da suna rashiwatul ummal ko to injiniya ma ya amsa ma ya ce cin hanci ne eh na na'am to a akwai wanda a gidan watakila ba zai yi ba saboda wasu dalilai akwai consultancies waɗanda za ka ga saboda abin da ake so a yi in ana so a yi shi da kyau din sai an nemo na waje saboda abu ne ya shafi wanda kai ka san ba a sa mutum ya kan hukunci a yi misali kai ne alkali kai ne za ka wa kanka shari'a to kaga ana bukatan wani wanda zai zo shi kawai yawa to kaga wannan akwai bukatuwa akwai dai wanda kuma babu bukata to ka gani saboda za su zo su yi ba tsoro ba kowa mala na eh eh eh ina jin ka da ake so so
don aikin su
kwan suna nan a naira dubu ɗari za ka biya ma'aikaci kuɗin kwana uku ko kuɗin kwana biyar da zai tafi wannan aiki sai a ɗauke da miliyan biyu a head a ba kwanzonta ni ma kafin zai wuri misali dubu ɗari ga dubu ɗari na workshop ka ga dubu ɗari hudu kenan dubu ɗari miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ina take tsakanin consultant da ogani a nan ake raba so the easiest way da ake cross yanzu a turu tsarin mara ka biya wa kowa shi na nan a ka dai gaya wa kowa ni kama ba ne kallon gaba eh eh corruption ai babu legal sata a sata babu legal ne ka yi da yawa inda ya sata ce hatta amsa sunan sata to su ya cire legal kuma na? to ai ba sata ba ne bari ku gane wani abu ku gane wani abu shugabanni da Allah ya ba su nauyin dukiyar al'umma kai na ƙasa da kake aiki duk abin da suka ma haƙin yana wuyansu ba ka da komai wajen Allah yanzu misali da staff primary school teacher gwamnati za ta ce a biya shi a wata miliyan ɗaya misali nake ma in an biya shi ya ci halar kai da gwamnati za ta ce duk wani firamare tita albashin shi a wata miliyan biyar in ya karba ya ci halal ba wani abu wanda zai je yawa ala bayani shine shi shugaban me yasa yayi a barna ne yasa yayi a a gyara ne yasa yayi me yake nufi ina nufin shi ta shafa su akwai abubuwan da in dai shugabanni ne suka yi ba kai ka je kai ba in dai sun suka baka to ka ci kayanka ina nuhu babu abin babu matsala so yadda ne yake faɗi duk wannan abin inda za mu kwana muna magana da waje ɗaya za mu tsaya sistem ɗin bai yi daidai da sistem ɗin musulunci ba ba a kafa shi daman don abi Allah ba wannan sai kowa ya yarda da wannan dama an yi ne sai dai mutum kai a matsayinka na musulmi kai abin da za ka iya tsakaninka da mahalicinka tunda ka san zai ma hisabi wala alam sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali muhammad wa ala sayyidina ala ali اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت على به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين